والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناتك وانا لتافينا العقيدة وانا yau za mu tashi darasi majalisi darasi na nawa ne kamar na bakwai ne ko ko darasi na takwas ko yau majalisinmu na takwas za mu tashi muna tattaunawa ne kan wasu daga cikin nau'uka na ibada wasu abubuwan da ibadu ne tunda mun tattauna mun ce ita ibada wa Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi wa ba a yi wa wani Allah duk wani aiki da bawa zai yi inda sunansa ibada ne to a kadai tashi wa Allah shi kadai kada a hada wani Allah da shi to mun faɗi wasu nau'uka na ibada a baya buka ce cikin daga ibada akwai addu'a ko mun ba da misali da addu'a ba a roƙo ba a yin addu'a kowa sai Allah shi kadai sannan muka ce akwai al'istighatha ka shiga damuwa neman a yaye maka bala'i ba wanda ake nema a gunsa sai ubangiji shi kadai muka ce wannan istighatha din ta kasu kashi guda biyu akwai wacce ba wanda za a yi wa sai Allah kadai wanda tana da sharuɗanta akwai na ɗabi'a da za ka iya shiga wata damuwan da za ka nemi wani ya agaza maka muka ce sunanta ita kuma agazawa ba yayi bala'i agazawa kuma ta halatta amma muka ce ita ma tana da sharuda wanda in bata cika sharudan nan ba ta fita daga agazawa ta koma shirka muka ce zama wanda zaka nemi agajin sa ya zama da rayayye ne ko annabin Allah ne duk girman sa idan baya raye ba za ka nemi agajin wani abu a wajensa ba sannan ya zama yana gabanka to nama idan annabi baya kusa da kai ko wani shehi ko wani mutum baya gabanka ka roƙe shi a wani abu shi ma zai zama shirka domin ubangiji ne kawai zai iya maka abu na uku ya zama na kuma wanda za ka roƙan yana da ikon yin wannan abu ba ajizi ba ne dan yawa ko to wannan sune sai muka shiga yau za mu shiga wasu daga cikin nau'uka na ibada shine al-khawf jin tsoro jin tsoro ibada ce ta Allah karka ji tsoron kowa saiwa sai Allah shi sa shi tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada tsoro na ibada shine wanda tsoron yake kunshe da ƙaunar wanda kake tsoron da ƙasƙantar da kai a gare shi da ganin cewa rashin yin abin da ya umarce ka zai azabtar da kai yi masa biyayya zai kyautata maka za ka samu tsira to irin wannan tsoron tsoro ce ta ibada yanzu wani mutum ne kake jin don baka bi shi ba zai taɓar da kai kake tsoronsa don baka bi shi ba zai taɓar da kai wadda allah ka da ake yi wa sannan kake bin safi na ƙasƙantar da kai kamar kana bauta masa wannan allah ka da ake yi wa amma akwai tsoro na ɗabi'a wanda za mu tattauna a kansa to sai malam yake ce mana alkhawfu nau'ani tsoro kashi biyu ne ibada akwai na ibada wa khawfu tabi'a akwai kuma na tabi'a tabi'i wannan shi na dabi'a ne a dabi'ancan dan adam akwai abin da yana tsoron sa yanzu dan adam yana tsoron wuta dan adam yana tsoron maciji dan adam yana tsoron zaki in ya gansu zai tsorace su zai gudu ko amma kana guduwan fa in ba a yi sa'a makana cewa uwa ka zaki uwa ka zaki in ka tsaya zaka ce uwaka saboda ba tsoro ne na kaskantar da kai da biyayya ba dan sanda kana tsoronsa zaka razana amma tsoro na barazana ne hukuma kana tsoronta amma karka mata tsoro irin tsoron Allah tsoron Allah kana tsoronsa kuma kana sonsa kana tsoronsa kuma kana girmama shi kana tsoronsa kuma kana jinsa a zuciya kana tsoronsa kuma kana fatan Allah ya hada ka da shi za ka yi wa zaki haka? sai dai Allah ya raba ka da shi in gane? ta wannan tsoro ne na ɗabi'a wancan kuma tsoro na ibada to karka ɗauki tsoro na ibadan nan ka ba wani Allah kun san akwai mushrikai da suke yin irin wannan kuma suna kiran kansu musulmai a je kabarin shehi ana razane da shehi ana addu'a ana ganin in ba a yi wa shehi biyayya ba shehi zai iya zai abin nan backfiring in ka samu talauci to kyautata wa shehi da baka yi ba jiya da baka ji tsoron shehi jiya ba kuma yana kabarinsa ba shi ne ya kawo maka talauci shehi yana kabarinsa babu kowa a gurin baka ganin kowa amma ka sunkuya kana tafiya ta babbaya saboda haka aka gaya maka an ce dole sai an yi wannan wannan tsoro ne kame da shi na ibada to shine ma ne yake cewa huwa min afdalil ibadat wannan yana daga cikin ibadan da tafi kowanne girma tsoron Allah Allah yake cewa inna ma zalikum ash-shaytan wannan fa shaydan ne yukhawwifu awliya'ahu aw yukhawwifukum bi awliya'ihi yana razana ku ta hanyar kambaba yaran gidansa yaran gidansa ya saka musu girma ya saka musu barazana ya saka musu kwarjini kamar yadda ake yi wa bokaye a zo ana jin tsoron boka kamar kai ka ɗauka wani ubangiji ne kamar shaidanun cikin al'umma da za a saka musu zalunci har shugabannin nan ma ai suna sun zama 'ya'yan shaidan saboda an cire musu imani a zuciya abinda suka fiskanta suke so shi za su yi har wasu suna jin tsoron su tsoro kamar na ibada to ba a jin tsoron kowa sai Allah to karka yadda haka sai Allah ce fala takhafuhum kar ku ji tsoron su fa khafuni ku ji tsoron ni kadai in kuntum mu'minin in dai kun kasance kuna da imani kenan irin wannan tsoron imani ne rashin sa kuma abin nan ne shi abin nan shirka ce rashin imani wala ya juzu li ahadin bai halatta ga wani ba an ya khafa min ghairi Allah kaji tsoron wani ba wajen ba Allah ba kaji tsoron wani ba Allah ba khawfal ibada tsoro kuma na ibada ka an ya khafu ka an ya khafa makhluqan kaman kaji tsoron wani abun halitta an yusibahu bima yasha'u kana tsoron wai kar ya same ka da wani abu da yake so ba ka ake ba zaga ana ana bautan kabari ana tsoron wai wai shehi zai cutar da kai ana ana bautan kabarin shehu usman dan fodiyo ana ganin shehu usman zai baka zai baka zai baka falala zai baka kaza in baka yi hakan ba ba zai maka ba ana kiran sayyidina husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an fa in an zo faduwa a kira sunan sayyidina husaini in an zo faduwa a kira sunan shehi ana tsoron shehi to kana tsoron kar ya same ka min maradin na rashin lafiya in baka yi ba zai baka zai cutar da kai au faqarin ko ya sa maka talauci ba wani ya fito yana fada ba a kasan nan lokacin da kasan ta dagule yace an an fusa ta shehi ne shi yasa masifa ta shigo kasan nan saboda haka ko ya gane da shehi ne ce ko yayi wai ai postan shehi miliyan nawa ne abi duk amamman ne duk yana so ya mai da mu abinnan kiristoci 'yan coci kuma musulmi wai shehu ne fusata kun manta ne a nan ƙasa aka yi duka-duka bai fi shekara uku ba to ka ce wai shehin nan ko wani nan ko kaza an baka tsorace shi ba zai samu ku zai samu ku zai samu ku talauci zai samu ku masifa au maut ko za a yi ta mutuwa wani hafi zari da makamancin haka mai kudurci wa mashi'aci wai saboda iko da ganin daman wannan shehin ko wannan malamin ko wannan annabin ko wannan mala'ika babu wanda isa sai Allah shi sa su ahalus suna in sun tashi ba da misali sai su ɗauko misalin da za ka gane in kana da hankali ka san na ƙasa da shi kuma shefi cancanta ma ba zai iya ba galibi ahlus sunna in an zo gurin da Allah kadai ake yi sai a ce la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal duk girman mala'ika na kusancinsa da Allah da girman annabi ba za a masa wannan ba don aka yi wannan ka ai an gama da wani misali in an ce annabi ba zai iya ba waye shehi kuma in an ce mala'ika ba zai iya ba waye malaminka la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina yawan ba da faɗan wannan magana ce wallahi wani ana magana shirka nan sai ka ce wai yaushe za a yi haka na gaya muku a madina na ɗan yi aiki kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin kabarin nan wannan abun ina ji da shi ina addu'a Allah ya sa karbabbe ne amma mun ga abubuwan shirka da leta mata za ta zo maka da shi daga India daga Pakistan ta roƙe ka don girman Allah letan nan ka miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka buɗe letan zaka ga ɗanta ne watansa bakwai shekara uku shekara biyar babanta kaza a gaya wa manzon Allah ya yi masa rashin lafiya wallahi da yawa mutum zai zo da matarsa bakin kabari ana cewa ya manzon Allah mun shiga talauci ka ba mu arziki daga wani abun ana faɗa kamar ba haka ba to zahiri muka gani reality Allah ka shirye mu ka shirye al'ummar mu faman ittakhadha ma Allah niddan duk wanda ya riki kishiya tare da Allah wani abu daban ya khafuhu yana tsoron sa hadal khawf irin wannan tsoron na cewa zai cutar da kai ko zai baka wani abin arziki fa huwa mushrikun wannan mushriki ne wa hadha huwa alladhi kana al mushrikuna ya ataqidunahu wannan shine abin da mushrikai dama suke kudurtawa a zuciyansa fi a zuciyarsu fi asnamihim game da gumakansu wa alihatahum wa alihatihim da kuma abin bautansu ko kun manta annabi ibrahim annabi ibrahim muna tsoro wa'annan gumakan za su cutar da kai za su yi kaza ko muna tsorata maka game da gumakanka za su zan gumakanmu za su maka kaza za su maka kaza za su maka kaza shi kuma ya san ƙarya suke ya san ba da za su masa ya je kawai ya kakkarya su ya karya su gaba ɗaya ya ɗauki gatarin ya ɗora a wuyan babbansu washe gari aka ce mun ji kai ne kake zagin allolinmu to ganin cewa an faffasa su ba wanda zai fasa su sai kai ba dan ta'addan da ya tsane allolinmu a duk garin nan sai kai in ma akwai wasu ƴaƴanka ne to ba wanda zai yake da jaruntan da zai je wannan jaruntakan sai kai yace shi ba shi yayi ba amma aje aje gurin za a gane in shine ko ba shi ba haka dauki annabi ibrahim aka tafi shi wajen gumaka aka gansu duk a sare saura babba sai ce to wannan za ku tambaya shi zai ba ku amsa ku tambayi babban da kan suka ce ya wanda baya magana yace to ya kuke bauta wanda baya magana wani abun reasoning analogically ake yi da shi to haka fa kaka fa wallahi wa'annan abubuwan haka fa hubbare hubbare nan da ake tafiya wasu kuma ana nada gari a tafi har me sunan garin Senegal la hada khata yan uwanmu ne su ji tsoron Allah su je su sake muraja'ar irin wannan ziyarar da ake na kabarurruka shin haka sunna ta karantar ya abun yake yan uwanmu ne muna kaunan su tsaya su duba so muke mu mutu gaba ɗaya mu shiga aljanna ba ma so motar da take shiga aljanna ta ɗauki wasu ta bar wasu yan uwanmu a gasa motar shiga aljanna kuma ita ce motar sunna motar bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saɓaninta a kori-kore ce mai matsala wanda za ta tsaye a dokar dajin da akwai zakuna da ɓarayi karka shiga wannan motar wayu kawai naka billade na min dunihi suna ta tsorata ka da waɗanda suke ƙauna wanda ba kowa ba karka tsorata ya manzan Allah wa hadha waqi'un fi fi ubadil qubur wannan haka yake faruwa ga masu bauta kabarurruka mu alhamdulillah a Najeriya duk ana faɗan wannan dahe mun ga wani iri Allah ya ji kal- kala rawi wannan malamin ahlus sunna din nan shine kala rawi malami ne ahlus sunna ya mutu yana yau sunna hidima bawan Allah nan yayi yaki da sunna a lokacin da in ba shi ba ba wanda ya isa yi irin wannan yakin wallahi a lokacin kala rawi abinda kala rawi yake faɗa na yakar sunna wallahi duk mutumin da ya tashi za a kashe shi amma shi kadai ya tashi a wannan zamanin a wannan lokacin malam kala rawi ahlus sunna ne ahlus sunna ne duk da ya tashi a cikin su akwai abubuwan da dole tasiri sai ya dan bishi ɗaya biyu ɗaya biyu amma ba da gangan ya bishi ba wa'annan abubuwan ka samu su kurakure na aqida na yanayin guri ne amma waɗannan shirkokin na zuwa makabarta ana bautan gumaka ai ana gubarkan kabarurruka ana sujjada wa shehunai da rana ta waliye da ake fada ya yaki wannan abun fiye da duk yadda nake tsammani a Kano an kai shi gun sarki an kai shi gurin DSS an kira shi muƙabala an yi wane ne da shi amma Allah bai sa ya daina ba har Allah ya kashe shi da raha kuma yake karantarwa to duk abin da ake faɗa ranar waliyyai ranar da za a shiga wajen kaza za a je kaza bauta ake zuwa na kabari har ɗariƙar tamu ɗariƙar mu ta ƙadiriya a cikinta akwai abubuwa wanda shirka ce ta wuce gona da iri wanda kuma ba koyarwan shehu ahmad shehu abdulkadir jilani bane shehu abdulkadir jilani malamin kirki ne ahlus sunna ne in ɗariƙan shehu abdulkadir jelani na gaskiya za mu bi to wala ita ce irin wanda yan izalar nan suke kai ita ce wanda salafa wannan suke kai yan ɗariƙan ƙadiriya ne amma na asalin abdulkadir jelani na abin da ya rubuta a littattafansa ba wanda wasu suka rubuta ba to aje a ɗauke ta abin gaskiya ake so in ɗariƙa ake so a yi mu a yan ɗariƙa ne na ƙadiriya na sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wahada waqi'un min ubadil qubur wannan wallahi haka yake ga masu bautawa kabarruka wal awliya da masu bautawa waliyai fa innahum yakhafuna salihin suna tsoron salihan bayi balit tawaghi kai ba salihai bane ma wannan waliyan dagutai ne ha tunda suna saka bautawa Allah suna saka bautawa wani Allah yanzu ka karanta littafin shehunan nan zaka ga abubuwa da ba su da kyau to wani ba za ka kira su salihai ba su da hagutai kama ya kafon Allah kamar da suke tsoron Allah haka suke tsoron waliyai bal ashaddu kai wasu ma wallahi sun fi tsoron wali fiye da Allah ah to Allah Allah baka ganin sa ai ko Allah ya kyauta wa amma al-khawf at-tabi'i amma tsoro na ɗabi'a kalkaufi min aduwin kaman tsoron makiya wa sabu'in da tsoron namun daji wa garkin da tsoron karkali mai a ruwa a yi a yi ka shiga ruwan nan ka wuce ka ce wallahi ne ina tsoro wani ai ba tsoron irin na shirka ba ne fahada la yi aka zuwarai wannan allah ba zai kama ka ba don kana jin wannan tsoron a can da ba ibada a ciki ruwan ma ba ka zazzage shi ba li'annahu laysa ma'ahu mahabba domin baka kaunar abin da kake tsoron baka son sa yanzu in kare in ka ga aka ce da kare a layin nan shahid ai ba zai bi ba ko ko ba shahid bane a gaba nan ba zai bi ba yana tsoro idan ya biyo ka zaka gudu eh in zai cije ka zaka gudu zaka gudu mana saboda kana tsoron sa ko to in ya koma ba za ka ce uwa ka kare ba za ka faɗa yana ce to ai shi ne to kaga baka son sa kenan in ya gudu ya sha da kyar ma sai ka ce shegen kare kawai shegen kare ya kore mu kaga ba soyayya a anguwa yan sanda in suka zo suka tarwatsa mutane ba ana tsoron su ba ce shegu marasa matsiyata eh so da wannan tsoron na ɗabi'a ne a ga maciji a gidan duk a kasa kwanan gidan kamar da faruwa wani anguwa can ko kawai ana zaune sai ga maciji a jikin gini ana yi shiga cikin gini gida bakwai ne ko takwas a wajen duk matan gidan suka watsa a gidan da suka ce ba wanda zai kwana domin ba mamaki daga nan can gidan ya shiga ba mamaki daga can gidan ɗakin wance ya shiga ba duk aka watsi matan mazajen gidan suka ce yau bala'i ya zo mana zaman lafiyar mu shine mu nemo macijin nan mu kashe shi matan nan su ganshi in ko ba a yi haka ba to gidan nan wallahi ba zai kwana ba ko shekara da wani don kowa tana tsammani na ɗakinta haka mazaje aka aka aka jure aka rika neman maciji har da kabu har da kabu namu nan aka rika neman maciji Allah ya sa aka gano shi aka kashe shi to akwai matar fa da duk da an gan shi ta ce saboda sai da ta ce anya ma shi ɗaya ne kuwa kaji kaji shedan da ai ta ce anya ma shi ɗaya ne kuwa ba mamaki akwai matar ko akwai mijin aka yi ta roƙo aka yi ta roƙo ta na aka dawo to kaga wannan tsoro ba irin na Allah bane in ta ganshi ta zo ta ganshi ta sace ta Allah tsine mu kai maciji ka razana mu ka razana kaza to wannan ba tsoro ba soyayya a ciki wa ta'zim babu girmamawa kuma to na girmamawa ne ba a so walil maquf min wadhalika lil maquf min babu kuma abun wanda ake tsoron sa ba a girma shi kamar qala ta'ala annabihi Musa fa kharaja minha khaifan yatarqab annabi Musa ya fita daga gida yana tsoro matso yana cikin tsoro ya tarakkabu yana ta sa ido yana ta gani ta ina wannan abin zai zo to wannan tsoron da annabi Musa yake yi tsoro ne na dama dan adam in za a cutar da shi zai ji wannan tsoron da hakan kana tsoron ma zaka ke leka lungu zaka ke kaza haka annabi Musa ya fito zai bar zai bar inda yake amma yana tsoron wanda za su cutar da shi wannan tsoro ne na dabi'a Allah ba zai kama ka akan sa ba arraja'u sai kuma kauna wani abu na gaba kenan kauna ita ma ibada ce ba a kaunar kowa sai Allah الرجاء المتضمن للذل والخضوع tsoro abin nan kauna da take tattare da kaskantar da kai da sunkuyar da kai ga Allah subhanahu wataala ibada wannan ibada ne la juzu sarfuhu li ghairillah haramun ne ka juya ta ga wajen ka juya shi ka je kai wa wani Allah irin wannan fa yajibu alal muslimi wajibi ne ga musulmi an yarju rahmatallah ka kaunaci rahamar Allah ba wanda zai maka rahama sai Allah wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih ka kyautata zatonka ga ubangiji kana kaunar ubangiji kana kyautata zaton wallahi kai ba zai kona gaba kana kyauta da zaton lalle da lalle kai ubangiji zai daga maka kafa kana kaunar ka hadu da shi kana ganin Allah ba zai ka barka ka walakanta ba wannan yana da girma fa wannan wannan karatu kake jin tsoro kake jin tsoron anya Allah nan ba zai azabtar da kai ba kuwa to sai kuma raja'u ne da muke magana kake jin tsoron ai Allah yana da rahama mai fadi lalle Allah nan zai daga min kafa ina kaunan in hadu da shi shi mai rahama ne shi mai jin kai ne shi mai yafuwa ne shi mai suturtawa ne wa kai saka yi wannan in ba Allah ba ba wanda zaka yi wa annan qala azza wa jalla faman kana yarju liqa rabbi ubangiji ce duk wanda yake kaunar ya hadu da ubangiji kaga akwai kauna shi Allah ana kaunar a hadu da shi ne saboda akwai abun arziki zai maka to fali amal amalan saliha to kai aiki nagari indai kana so ka hadu da shi lafiya kaga yin aiki nagari kaunar Allah ne zai saka yi to babu wanda zaka yi wa wannan ya zama ne face ta koma shirka face ta koma shirka indai zaka yi wa wani aiki wai dan ya kaunace ka ko dan kana ganin shi wata tsiya ce to ya zama shirka Allah ne kadai ake yi wa wala yushriku bi ibadati rabbih ahada in ka masa aikin kuma Allah karka hada shi da kowa shi kadai ne Allah ka azurta mu da da ibada kyakkyawa ka nisantar da mu daga shirka Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam waghfir lana fima la na'lam faman raja makhluqan duk wanda ya kaunaci wani abin halitta fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a abin da ba wanda Allah zai iya maka sai Allah kai irin wannan kaunar kamar yadda ul amwata kamar wanda ya kira matattu a kabari aw ghayrahum ko wani su rajiyan husul matlubihi yana ganin su na cikin kabarin nan wani abu ne da za su iya bashi wani abu biyan bukata kana kaunan su min jihatihim su za su maka wannan abun faqad ashraka shirkan akbaran hakika kai shirka shirka babba aljam'u bainal khawfi war raja ana so a bautar Allah kake hada tsoro da kauna kana jin tsoron Allah kuma kana kaunar rahamansa kana tsoron azabansa kana kaunar rahamansa kana tsoron talauci da yake saukarwa kuma kana kaunar ubangiji baya barin bayinsa haka to wannan ana so ka hada su wayan bagilil muslimi ya dace ga musulmi an ya kuna khaifan ya zama kullum mai tsoro ne warajiyan kuma mai kauna kana tsoron ka mutu ka shiga wuta kana kaunar kuma lalle Allah nan mai rahama ne mai jin kai ne ya iya daga maka kafa ya saka aljanna ka ji yau kai anya zaka gama ko lafiya ka ji kai lalle Allah nan kuma ana gamawa da shi lafiya ka ji in ka mutu ba barazana kuwa in ka tuna zunubanka da sabonka da rashin mutuncinka sai kuma ka tuna Allah nan kuma ka masa kaza kayi kaza kayi kaza ka kusance shi lalle zai kalle ka ya daga maka fa ya maka rahama ya suturta ka to ba zai barka ka halaka ba to haka ake so kake hadawa ko mutuwa aka zo yi in ka hada wannan guda biyun annabi ce zaka zaka tsallake zaka yi skele fa yakunu indahu khawfun sai zama a zuciyarka akwai tsoro min Allah na Allah yab bi abdihi go menene yub'iduhu tsoron da zai tsoro da kai min al-ma'asiya ya hada ka saban Allah ka ji tsoron Allah ka kiyin saban Allah wa yakunu indahu raja yazo mu kana da kauna limuwa limaulahu ga Allah bi daf'ihi ila ta'a da ya tsora ka zuwa ga da'a da'an da kake kana ji kana kaunanta qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat mutanen arziki sun kasance suna gaggawa wajen aikin alkhairi wa yad'una na suna roƙon mu ragaban suna kaunar mu wa rahaban kuma suna razana da mu haka ake so kai wa Allah wa kanu lana khashi'in masu kaskantar da kai ne ga Allah wa qala ta'ala ulaika alladhina yad'una su mu'mine sune waɗanda suke yin addu'a yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman kamun kafa a wajen ubangijin su ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu kaga yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu suna kaunar rahman Allah suna tsoron azabar Allah haka sifan mu'mine take inna azaba rabbika kana mahdura nan gudun zamu dakata subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik mun rufe karatu daga yau sai kuma bayan sallah da sati biyu in Allah ya dawo da mu Allah ubangiji ka sadar da mu wannan sallah ka nuna mana ita a sa ayi lafiya a gama lafiya akwai dalibai da suka yi hutu cikin satin nan za su dandawo muna bukatan addu'o'in ku Allah ubangiji ya kawo su lafiya wayanda kuma za su bar garinmu ne na gombe su koma wuraren su Allah kai su lafiya Allah ya mana taufiki mu muna bukatan addu'o'i gaba daya Allah subhanahu wataala ka yafe mana kurakuran mu ka biya mana bukatun mu ka ji kan mahaifan mu gaba daya kasar mu Allah ka mata albarka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh